أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du wa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarun albarka masallacin da ke daura da gidan Alhaji Sale mai nangi a nan unguwar Buba Shango fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na kitabu tauhid littafin babban malami a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan lokaci kuma da zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yin lahadi daren litinin wanda ya daidai da shida ga watan goma na musulunci watan zulkida yau hijira na da shekara 1446 daidai da hudu ga watan biyar na shekarar miladiya 2025 idan ba su bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata a mun karanta babi da malam ya sa mai suna babu ƙaunullahi ta'ala a fa'aminu makarallah fala ya amanu makarallahi illa alƙawmul khasirun mun karanta wannan babi mun zo ƙarshensa za mu tashi a babun minal imani billah a sabaru ala aqdarillah a shafi littafi na 63 wannan kuma shi ne darasinmu na 27 a wannan littafi insha Allah haka ne ko? a masai za mu da ko? ya wafi masa'il na shi wancan babi na a fa'aminu makarallah haka dai a shafi na 63 ɗin farkon shafin za mu tashi masa'il na wancan babi na baya kenan maliki cewa fiye masa'il wancan babi da faɗin Allah ta'ala afa aminu makarallah yanzu kun aminta da kamu irin na Allah ko kuba ta Allah subhanahu wata'ala fala ya amanu makarallah illa alqaumul khasirun ba mai amintuwa da ukuba ko kamu daga Allah sai mutane wanda suke tafafu ne a wannan aya mala yace akwai masail tafsiru ayatul a'raf fassara ayan cikin suratul a'raf ita ce wacan aya din afa aminu makarallah sai tafsiru ayatul hijr mun karanta wata aya cikin suratul hijr al-thalisa na uku shiddatul wa'id fi man amina makarallah tsananin azaba ko tsananin wa'id alkawarin narkon azaba ga wanda ya aminta da kamu daga Allah arabi'a shiddatul wa'id fil qanut tsananin uquba da da bone daga Allah ga wanda ya ɗebe tsammani kwata-kwata daga rahamar Allah ana fahimta wannan shi ne masa'il na wancan babi in Allah da yin za mu tashi kuma wannan babi na minal iman a sabaru ala ƙadarila iya daga cikin imani haƙuri a kan ƙaddarori daga Allah a ƙadar jami'in na katar ƙaddara ba ɗaya ba biyu ba musamman ƙaddarori waɗanda suke masu dugun zuma tunani masu tayar da hankali ko ba haka bane ne da yake ban zo da littafi na bane shi yasa 64 ko to mun karanta wannan babin bakin to za mu tashi masail da shi wannan babi afwan ban taho da littafi na ba shi yasa shafi na 64 ko masail 64 to a babin da yake magana firriya kenan babin da yake magana kariya yin abu ba don Allah ba masha Allah fihi masail malici a cikin wannan babi akwai masail al'ula tafsiru ayatul kahfi mun ji tafsirin ayan cikin suratul kahfi inda Allah ta'ala ke cewa qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid mun ji fassarar wannan aya na biyu al'amurul azim firar da amali salih iza daka lahu shai ila ghairila al'amari mai girma in ji malam raddu al'amali salih za a mayar da aiki na kwarai aikin da aka yi ake ganin ya kai tudun mun tsira inda an sa manufar wani Allah ba Allah ba aikin Allah ba zai karɓa ba dariye da bid'a suna sa Allah ya fancakali da aikin mutum dariye da bid'a suna sa Allah ya yi watsi da aikin mutum duk daɗewa kuma dukkan aikin in dariya ta shiga yi dan wani Allah ba Allah ba to ba ruwan Allah da aikin komin girmansa komin daɗewa ana yi ana fahimta hakanan idan bid'a ta shiga aiki nan ma Allah bai karɓar aiki man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu duk wanda yi wani aikin da babu umarnin mu cikinsa to wannan aiki manzon Allah ya ce za a mayarwa da mai shi kayansa Allah bayar su to shine mala ya ce raddul amalu salih idza dakalahu shay'un li ghairillah a mayarwa da mutum aikinsa idan har an sa niyyar wani Allah ba Allah ba a cikin aikin sai namba ta uku zikiru sabab al-mujib li zalika wa huwa kamalu lagina abin da yake sababar da Allah yi watsi da aikin da aka yi ba don shi ba shi ne kamalul gina cikar wadata daga Allah Allah ya wadatu da haɗa shi da wani wajen aiki Allah mawadaci ne bai buƙatar a mai tarayya a kowane ɓangare ana fahimta arrabi'a anna min al-asbab annahu ta'ala khairu shuraka daga cikin sabuban da ya sa Allah yake watsi da aikin masu yin riya a cikin aikinsu shi ne Allah ta'ala shi ne mafi alkhairi akan duk wanda za ka haɗa hiri wajen aiki duk wanda za ka yi aiki don shi kuma da Allah to Allah ya fi shi alkhairi kowaye shi na biyar khawfun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi min riya yadda manzon Allah da kansa yake tsoracewa sahabbansa fadawa cikin riya iya cewa ina tsorace muku a shirkul khafi aka makaranta ku a shirkul khafi boyayyen shirka ya sahabai suke ce masa mai boyayyen shirka sai ce a riya'u shi ne riya yin aikin da ake don allah a makai da mutane a sadisa na shida annahu fassara zalika bi anna almar yusalli lillah manzon allah ya fassara wannan din ma da yake cewa misali kamar mutum ne zai yi sallah don allah lakin yuzayyinuha lima yara min nazari rajul ilai iya kawata sallar domin idon mai gani da yake kallon sa ku duba sallar ita ce afdalul ibadat ba wata ibada da gangan jiki zai motsa yayi wanda tafi sallar daraja gun Allah babu ita malamai sun ce ko dawafi da zaka gewaye dakin Allah bai kai sallar daraja an bayyana to amma idan har mutum ya sako wata manufa ta ƙawatawa mutane sallarsa ko karatun sallarsa ko ruku'insa ko sujjadarsa ko tsayuwarsa ya yi don masu kallonsa ko don mamunsa to Allah bai san wannan sallar duk yadda yadda Allah yake ƙaunar sallah ya ambaci sallah a Qur'ani sama da gu 86 amma in aka saka wani ba Allah tsantsa ba a cikin aikin sallah to Allah ba ya so ya sa duk wanda zai yi aikin ibada ba don Allah ba ya fi kowa tafka asara inda illar akwai yiwuwar wanda kake yi don shi ma hankalinsa baya go an bayyanta ka zo ka canja murya ka yi wane ne ka yi dogon ruku'i dogon sujada ka yi nufin ka wani ya ka burge wani akwai yiwuwar shi wanda za ka yi don shi hankalinsa ma baya kan kaga asara biyu kenan shi bai kula da kai ba kuma Allah ya watsi da aikin ya saya ‘yan uwa kun ga ikilasu nan yi don Allah mu dinga neman taimakon Allah wajen tabbatuwa a kansa ba ka da ƙarfi ba ka da wayo ba ka da dabara illa ka nemi taimakon Allah shaidan iya shigowa musamman gunda ya ga ana aikin alkhairi niyyarsa da manufarsa ya bata aiki shi ne alkawarinsa dama sai ya halakar da duk wannan al'ummar illa ibadaka minhumul mukhlasina sai bayan ka masu yi don kai su kadai ne suka fi ƙarfi na jijina ba zan iya da su ba to kaga mu dinga roƙon Allah sabati ya tabbata ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam iya faɗa cikin sujjadarsa iya cewa ya Allah mai jijjuya zukata ya Allah juya zuka zuciyata wajen yi maka da'a ya Allah mai tabbatar da zukata ka tabbatar da zuciyata akan yi maka da'a da ibada to kaga wannan mu ne mun babi mun babi aula mu dinga roƙon Allah sabati da neman taimakon Allah ya kade mana shedan a cikin aikin mu kullum muna roƙon Allah ya karbi abin da muka yi kada shedan Allah kada ka bar shedan ya bata mana ayyukan mu ya Allah domin shedan da kai da shi ne neman tsarin Allah yasa Allah ya bawa makami a hannunmu game da shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim akwai malam Muhammad bin Salah al-Usaymin a cikin littafin sa na sifatu salati ya kawo wani hadisi da cewa wani bawan Allah ya kawo wa manzon Allah koki iya yawan samun waswasi a cikin sallarsa daga ya kabbara sallah sai waswasi ya zo masa zuciyarsa ta tafi can ta tafi can ta tafi can ya kasa samun nutsuwa a sallar sai manzo Allah ke ce to shedan ne yake saka wannan sunan shedan din ma kinzibun yuqalu lahu kinzibun ko kanzabun duk an karanta da fataha da kisra akan kalma yace shine saboda ka in ya kaji bujiro wasu a zuciyar kana sallah kai ta'awuzi ka tofa bangaren ka na hagu a'udhu billahi minash shaitanir rajim a zuci a'udhu billahi minash shaitanir rajim a zuci a'udhu billahi minash shaitan sau uku sai ka tofa hagu da kai kana sallah haka manzon Allah ya koya wa nan sahabi kuma yayi kuma Allah ya warkar da shi ya daina samun wannan waswasa amma shi malam Usaimin da yake malamin fiqh ne ko malamin hadisi ne sai ya ce in gefan kadin na hagun da aka ce kai tofin da mutum to kar kai tofin sai kai a uziyar kawai shi kenan domin kai tofi wa wani kana sallah cutar da shi kuma zai iya sanya masa waswasi musamman ma a ce babban mutum ne wani honorable ne ko excellency ne ya ce wallahi wani ya mun tofi a sallah anya ba shanye ne yi ba kaga sai husuma da tashi domin kada husuma ta tashi sai ka yi ozira zuciyarka da wannan niyyar kuma sai Allah ya raba ka da shi Allah ya raba mu da shirin shida babun min shirki iradatul insan bi amalihi dunya malam yace babi iya daga cikin shirka iradatul insan dan adam yayi nufi bi amalihi duniya yayi nufi aikin sa yayi nufin duniya da shi duk abin da zai yi babu Allah babu tunanin lahira babu tunanin makoma babu tunanin sakamako da daga Allah a shi dai kawai burinsa duniya duk abin da zai yi iyaka kurewar malejinsa akan duniya yake to manzon malin yace wannan aiki in dai dan adam haka ne halayyarsa to iya daga cikin shirka aikin da yake iya daga cikin shirka shi yasa wajibi ne ya uwa mu dunga kamanta hango irin rayuwar sahabbai da magabata yanda suke watsi da duniya a bayan bayansu ba ruwansu da ita domin shagaltarwa da kai ɗan adam zuwa ga nadamar da ba ta da amfani ita wannan duniya a hadisin imamun nawa iya cikin riyadun salihin mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa a duniya mal'una wa mal'unun ma fi ha illa zikir Allah wa ma walahu wa alim wa muta'allim mazan Allah ya ce ita wannan duniyar Allah ya tsine mata albarka dukkanta sai ce illa zikirallah abinda Allah bai tsine wa albarka a duniya ba ambaton Allah ka illa eh illa zikirallah wa ma walahu wa alimu muta'allim da ambaton Allah da abinda ya jibanci ambaton Allah sannan da malamin addini da dalibin ilimi waɗannan kaso guda hudu su ne manzo Allah kace an samu istisna'i akan su daga Allah wajen su ba sa cikin tsino da Allah ya wa duniya yasa Allah yake fassara mana Yahudawa da yake cewa ya'lamuna zahiran min alhayati dunya su duk wani shige da fici na duniya sun san shi a hada wannan waya da waya ta bada sakamako a hada wannan lissafi da wannan ya bada sakamako duk sun sani amma wa hum anil akhirati hum ghafilun game da lahira su gafalalu ne ba san komai ba to a cikin mu ma yau akwai irin waɗannan mutanen wanda in ya fara ma karatun duniya sai daga zai gabar shi amma daga an zo ɓangaren addini ya ake tsarki ya ake shiga ban ɗaki yaya ake tsugunnu ina aka bawa ƙarfi in mutum ya yi bayan gida da fitsari lokacin da ina ya kamata a fara wankewa ya za a yi duk bai sani ba ballantana ka zo alwala ballantana ka zo sallah kabli da ba'adi bai sani ba amma a duniya ba abin da bai sani ba to irin waɗannan akwai haɗari mai girma a cikin rayuwarsu to shine ma yake cewa iya daga cikin shirka ɗan adam ya nufaci duniya da aikinsa gaba ɗaya wa kaulullahi ta'ala faɗin Allah ta'ala da yake cewa man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun Allah ta'ala yake cewa man kana yuridu alhayata ad-dunya duk wanda yake nufi game da aikinsa a duniya kadai ya nufata wa zinatuha da adon duniya duk abin da zai yi duniya da kawan duniya amma lahira da sakamako bai aiki don su kawai don duniya yake to sai Allah ya ce nuwaffi ilaihim a'malahum fiha abin da muka so da muka kaddara musu za mu cika musu a duniyar ubansu yasa malamai suke cewa sabonka da mujirmancinka ba zai hana Allah ya baka abin da ya niya ba an bayyanta hakanan da'arka da salaharka ba za ta sa Allah ya baka abin da bai nufin zai baka ba inda sabo da mujirmanci da zunubi iya sa Allah ya hana dan adam abu a duniya to da kafirai ko mun kururuwa ba za su samu sai a duniya ba yasa wani hadisi manzo Allah yake cewa da Allah iya ganin duniya da kima kamar fiffiken sauro to da Allah bai biwa kafiri mukurwar ruwa dai a duniya ba an fahimta ya sake cewa dama inna allaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu Allah iya bada duniya ga wanda Allah yake so ga wanda baya son sa tunda Allah baya son kafiri baya son kafiri amma wala wala yu'ti al-iman illa liman yuhibbu Allah baya bada imani sai ga wanda yake so duk wanda ya gan shi imani aikin addini karatun addini salaha nagarta mutumin kirki zama da mutanen kirki to tabbas Allah iya sonsa ana fahimta shi yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa Umar dan Khattab cewa ai Allah tun da ya halicci kowa tun kowa iya cikunan mahaifa to Allah ya kaddara ma rayuwarka har ma komarka ta lahira ya katabi rizikihi wa amalihi wa shaqiyin aw sa'id bi katabi rizikihi wa ajlihi wa amalihi wa shaqiyin aw sa'id tun mutum iya dan kwana 120 aka rubuta masa wannan abin da zai mallaka ajalin sa a duniya sannan aikin da zai sannan me makomarsa dan aljanna ne ko dan wuta sai Umar dan kadan yace to ya rasulullah tunda har hakan ne an kowa an rubuta masa kaddararsa tun daga duniya har lahira to mu zauna mana mu ki aiki shikenan kowa ya zuba sarautar Allah ido kuma tun da tarin gina ran zane in ji malam bahaushe sai manzala ce a umar imalu kullum muyassarun ala ma kulikala ku yi aiki kowa daga cikin ku Allah ya hore masa aikin da ya halicce shi a kansa in Allah ya halicce ka ka samu rahama da jin kan Allah to Allah zai yassare ma aikin alkhairi sallah lokaci biyar ba ka ganin wahalarta zuwa ka ji karatun addini ba zai ma wahala ba sadaka da kyauta da sada zumunci da nafilfili na azumi da sallah da zakka da zuwa haji da umara wannan duk ba za ka ga wahalar su ban Allah ya baka yi to duk wanda yake ya samu kansa cikin aiwatar da alkhairi daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan hajjira kake ma wani lokacin ya zo kai aikin alkhairi to babu shakka mai irin wannan rayuwar ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah ya halice shi domin ya samu rahmar Allah amma duk mutumin da aikin sharholiya baya bashi wahala duk inda ake saban Allah sune a gaba gaba bai ganin wahalar saban Allah ko na kashe kuɗi ko na wahalar da jiki bai ganin wahalarsa to akwai yiwuwar shi ma an halitta idan azabar Allah ne kullun muyassarun ala ma kulikala shi yasa abin mamaki akwai bifi yan satuttuka ba nake samun labari akwai wani mutum a cikin wannan garin ya sai tikitin jirgi ya yi biza ya tafi ingila kallon ballon turawa ba fa umara ya tafi ko yawan buɗe a ingila ya tafi kallon bal ta wannan wannan wannan turawa ya biya miliyoyin kuɗi ya tafi amma ba mamaki makotansa akwai masu kwana da yunwa akwai marayu masallacin unguwarsu iya buƙatar tallafi da agaji duk da wannan amma a idansu ya rufe sai ya tafi can ya gani da idonsa ya gani ma a ƙasar zunubin ya masa kaɗan sai ya biya sai ya biya zunubin kuma sai ya yi tsawon tafiya wanda duk sakan a cikin tafiyar akwai zunubin da ake rubuta masa har yaje dawo so daga irin wannan akwai fargaba a rayuwar irin waɗannan mutane akwai fargaba ya zamto saɓan Allah bai mai wahala bai jin tsoronsa bai jin taraddadinsa to shi ma akwai yiwuwar Allah ya halice shi da wancan layi yasa nan Allah ta'ala yake cewa nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ba abin da zamu tauye musu da adabin da muka kaddara mu za su samu a duniya duk san duniyar su duk sabon za su samu ba abin da za tauye musu amma irin su yawan su Allah ya ce ulaika allazina laysa lahum fil akhirah illa an irin waɗannan masu yi dan duniya to Allah ya ce ba su da rabon komai alhira sai wuta laisa lahum fil akhirah illa nar ba su da rabon komai alhira sai wuta ce rabon su kawai wa habita ma sana'u fiha Allah ya ce tuni mu rushe abin da suke a duniya duk aikin da suke in dai dan duniya suke Allah baya so Allah ya rusa shi wa batil ma kanu ya'malu duk abin da suka kasance suna suna aikatawa ya ɓaci ya rushe ya zama abin da bai da amfani gaba daya wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura koda kafirai da masu son duniya sun yi aiki aikin da ake gani a zahiri aikin nagarta ne to Allah zai ce a lahira za a gabato musu da shi sai a mai da shi kura iska ta dauke shi gaba daya domin aikin bahi da gunda zai zauna ba aqida ba tauhidi ba ikilasi waɗannan su ne kowa kun ɗaure ma aiki ka same a lahira bayan islam to sai ka samu ikilasi sai ka samu aƙida sannan aikin da kai za ka same a lahira amma in ba waɗannan to aikin ba shi da gunda zai zauna yanzu ku duba turawa ai suna da program da yawa wanda za a ga a zahiri taimako ne irin harkar abin da ya shafi rabon gidan sauro ɗin nan ko harkar da za su yi wasu dinga ɗinki kwaruruka ko a dinga kwashe bola ko a dinga kawo magano na rigakafin wata cuta ko harkar rabon gidan sauro ko harkar tamuwa da suke ka irin abincin yaran nan duk wannan ai abu ne wanda inda musulmi ne yayi dole da zai samu wajen Allah ko tona rijiyoyi ko gina bandakuna a kasuwanni duk suna yi amma duk wannan aikin ba su da ladan ko ko saboda babu imani babu aqida babu sunanci shi ne Allah ya ce wa batil ma kanu ya'malu duk abin da suka kasance suna aikatawa Allah ya rusa shi Allah ta'ala baya kaunarsa a suratu suratu hud aya mai namba ta 15 mala ya ce wa fi sahih a ya inganta cikin littafin Imam al-Bukhari an Abi Hurairah daga sahabi Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakar ad-Dawsi kenan Allah ya kare da shi kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta isa abdud dinar ya tabi bawon dinari wanda yake aiki dan dukiya kadai ba dan Allah ba ba dan samun makoma mai kyau ba to Allah ya ce ya tabi manzo Allah ya ce ya tabi wanda aikinsa ina yaje kudi ina daga ina kudi wanda zai dinga siffanta kansa ma da siffofi miyagu a kan kuɗi har yake ce shi ba bahi da mutunci ba kan kuɗi ba akwai masu matsala wannan ai shi ba ba wanda ba za su bata da shi akan kuɗi ba akan kuɗi ba abin da ba zai yi ba to irin waɗannan sai manzala ce ta isa sun tabe sun yi asara duk wanda kuɗi ne zama abin bautarsa za ka iya barin wajibin addini akan kuɗi to manzan Allah ya ce irin waɗannan mutanen sun taɓe sun yi asara ya sa a cikin surutun nur Allah ke siffanta wa ansu bayan Allah da yake cewa a wanda Allah ke cewa fi buyutin adina Allah fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil gudwi wal asali sai ce rijalu la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah wa iqami sala wa ita'i zaka yakafuna yawman tatakallaw fi alqulub wal absar Allah ya ce a dakuna kamar a masallatai Allah ya bada umarni an turfa ko a daga sautuka wajen wa'azi da nasiha da karatun Qur'ani ko a daga ginin ana gano manarar masallaci daga nesa duk malamai sun fassara ayat da wannan yusabbihu lahu fiha bil gudu wal asar a dinga yi wa Allah tasbihi a cikinsu safe da yamma sai Allah ce masu irin wannan aiki rijalun wa'ansu mazaje ne la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah shine imamu nasiru sa'id yake ce anan yabon yake yake cewa yan kasuwa ne masu neman kuɗi ne amma neman kuɗinsu bai shagaltar da su game da ambaton Allah la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah wa iqamis sala duk abin da suke yi daga sun ji an ce Allahu akbar za su fatsi abin su tafi kamsa kiran Allah Allah yabon su yake kaga waɗannan ba san bayan kuɗi ba amma wani akan kuɗin sai ya ƙi yin sallar ma ana cewa hayya ala sala hayya ala fala ba zai je ba sai lokacin da ya ga dama sannan yayi kuma irin waɗannan akwai tsoron Allah ba zai karɓi sallar ba an bai bishana saboda haka duk abin da kake ya ɗan uwa duk lokacin da kaji Allah iya kira to ka amsa kiran Allah ka ji wani abu ya ayi wallazi na amanu stajibu lillahi wal rasul ya kuma su imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah ya ce bawon kuɗi ya taɓe yayi asara shine ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham shi ma kudi ne da dinare da dinare da dirham duk kudi ne kamar zinare da azurfa ta isa abdul khamisa ya taɓe bawon riga alkamisa ne kisa alkisa aljami kullun aikinsa tufa ado kullun akan tufa da ado ba abin da ba zai ba ya ci haram ya ci menene ya ci rashawa ya ci hanci ya yi ƙarya ya yi yaudara da akan ya yi ado to mazala ce irin wannan mai wannan dan wannan niyyar shi ma ya taɓe ya yi asara ta isa abdul kamila alkamila sun fassara shi da alkaɗifa ko asari bawon ciki kullum sai bakinsa ya ji daɗi duk yadda zai yi har ma yana cewa cin abinci ba na ma ai ba zai yi ba kuma ta karma karma da bankara bankara za a samu a yau shi dai kullun ya zama bawon ciki to shi ma manzo ya ce ya tabe ya yasa ko qatifa ko bawon mashi gunkwanciya kullun gunkwanciyarsa zai kawo abin da yafi karfin samun sa shine gyaran daki shine gyaran can amma da kudin da ba na halal ba shi ma wannan manzan Allah ya ce ta isa ya taɓe ya yi asara har ma yake cewa in utsiya a radiya irin waɗannan mutanen daga ka ba su to shi kenan duk abin da kake ka sun yi da shi in utsiya radiya in ka ba shi ya yarda duk inda za ka ja shi duk akan abin da za ka ɗora shi matukar za ka meƙa mai ya karɓa shi ya aminta kawai wa illam yu'ta sa'iba kuma duk alkhairinka in dai ba za ka bashi ba zai fushi da kai kai mutumin banza ne kai kaza ne kai kaza ne saboda me baka bashi ba amma kai mutumin kirki ne mutumin kirki ne duk kuma tsayarka a duniya saboda me ce mutumin kirki ne kai dan ka bashi ya karba wallahi akwai irin wannan mutanen ayi wani in ka ji iya zagin wani wallahi bai ci masa bai sha masa ba ya je gunsa ne maula bai bashi ba shine kawai zai zama abin zagi a gunsa ai ba shi da kirki ai ba shi da mutunci ai ba shi da kaza me yayi ma ba abin da ya maka an fahimci wannan kuma wani duk mujirmancinsa duk abin da yake yake samun kuɗin duk munin hanyar inda zai ɗauka ya bashi to shi mutumin kirki ne ba irin gwadawa da zigawa da kambamawa da ba za a yi masa ba yasa tuni manzon Allah ya fassara irin waɗannan mutane in u'tiya radiya wa illam wa illam yu'ta saqiba idan ka bashi ya yarda ya amince da duk tsarin da kake ka kai ne mutumin kirki kai ne wali kai ne kaza kai ne kaza amma in baka bashi ba duk kirkin ka zai fishi da kai dinga zakin kai bata ka shine ce ta isa wanta kasa ya taɓe ya yi asara ya durkushi ƙasa wa iza shi kafalan taƙasha idan ya taka ƙaya mai bai da ikon cirewa sai malaman shiri suka ce nan kamar addu'a manzon Allah yake masa addu'a ce mummuna ai Allah shi mai irin wannan halayyar ko cire ƙaya karka ba shi ikon yi kaga ai rauni ya kai rauni ko ƙaya Allah karka ba shi ikon cirewa in dai ɗabi'unsa da halayyar saka su tuba li abdin ya yi daɗi gabawa akizi bi ina ne farsi fi sabilillah wanda ya riƙe ragama dokinsa ya hau akan ɗaga hanyar Allah wannan ya yi daɗi gare shi ne tuba ya samu babban rabo ya daɗi gare shi mutumin da ya hau abin hawansa ya yi amfani da dukiyarsa ya yi amfani da lafiyarsa ya yi amfani da samunsa duk dan me dan ɗaga addinin Allah wannan ya ji daɗi haka maza Allah ke fasara shi can an ce ta isa ya taɓe wannan kuma an ce duba ya ji daɗi wannan ya samu alkhairi duk mutumin da ya ɗaura gamar dokinsa ko abin hawansa ko dukiyarsa ko lafiyarsa ko lokacinsa fi sabilillah ya sanya ta a hanyar Allah hanyar addinin Allah wannan duba lahu ya yi daɗi daɗi gare shi sai maza Allah ke cewa ashe asara asahu mugbiratin qadamahu wanda kansa har ma bai samu damar tsabtace kansa ba domin bashi da lokaci ko kansa ma ya isa aski bai yi ba ƙafafuwansa sun cika da ƙura duka don neman ina za a taimaki addinin Allah don neman ina za a ɗaga kalmar Allah irin waɗannan mutane sun daɗaɗa Allah ya musu wani tanaji na alkhairi in kana fil hirasa kana fil hirasa manzon Allah yake cewa idan gadi yake ma'ana an ce tsare nan kar a shigo a yi wa musulunci ta'addanci yana to iyakan wani aiki ko kimta ba ya yi ko bacci ba zai yi ba ya sa manzo Allah ke ta daga cikin idanuwan da Allah ba zai kona su ba a lahira akwai idan da ta yi gadin wani kadaran Allah har gari ya waye kamar gunda ake samun ta'addanci wajen rushe masallatai ko kaiwa malaman addini hari a ci wata ranka je ka tsaya ka zama dan kundin bala kar a zo a kone ma masallaci kar a je a kashe ma malami ka kwana kana wannan to mazala ce wannan idanuwan ba za ta ba za ta cuta ba a lahira ko tsoron kafire lokacin yaƙi ya ce ko ku kula da na ku kula kar a shigo mana tana kuna nan har dare yayi har talatainin dare yayi kun hana idanuwan ku bacci dan wannan gadin da kuke yi to mazala ce wannan idan Allah ba zai kona ta ba a lahira da kuma idan da ta yi kuka dan Allah amma a ɓoye ba kuka a gaban mutane ba ba kuka cikin jama'a ba a'a ka ware kanka a ɗakinka ko a jeji ko a wani ku daga kai sai ubangijinka ka tuna saƙonka ka tuna gazawarka har idan ka yana hawaye to manzala ce wannan idan ita ma Allah ba zai kona ta ba an fahimci wannan shi yasa daga cikin bakwai ɗin da za su inuwanta da inuwan al'arshin Allah a gobe kiyama akwai rajulun akwai ainun baka baka fi sabilillah idan da ta yi kuka don Allah ido ne ta yi hawaye amma don girman Allah ba a gaban mutane ba a ɓoye daga ita sai Allahnta to ita ma tana cikin wanda Allah zai inuwantar da su a inuwan al'arsha gobe alkiyama to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kana fil hirasa kana fil hirasa wa in kana fi saqa kana fi saqa idan a fagen fama ne wajen yaƙi ɗauki ba daɗi to shi ma nan ba zai guce ba har sai lokacin da yaƙi ya lafa malik ke cewa in ista'azana la bi uzana lahu duk wanda ya nemi hanzarinsa ba zai ba shi hanzari in dai iya kan wannan aiki a sallama masa a nemi izinin sa to ba wanda zai ba izini wa in shafa'a la bi shafa duk wanda ya nemi alfarmasa ba zai masa alfarma ba matukar iyakan aikin Allah to irin waɗannan mutane duba duba duba haka maza Allah ya yi daɗi ya daɗaɗa makomarsu da irin alƙawarin da Allah ya musu Allah ya sa muna cikin su malai ce fihi masail al'ula iradatul insani duniya bi amalil akhirah dan adam ya nufaci duniya da aikin da ake da lahira to wannan tabewa ce asarar shi tafsiru ayatu hudin mun ji fassarar aya cikin suratul hudin alayhi salam الثالثة لأكو تسمية الإنسان المسلم عند الدينار والدرهم والخميلة وعبد عبد الدينار والدرهم والخميسة yadda aka ambaci mutum musulmi amma ya zama bawan dinari da azurfa da riga har in aikinsa gaba ɗaiɗin su yake zai iya taki haƙƙin Allah akan waɗannan abubuwa zai iya taki haƙƙin ɗan adam akan wannan abubuwa zai iya rufe idansa zai iya cin haramun iya gani akan waɗannan to ya zama bawansu arrabi'a na hudu tafsiru zalika bi annahu in utiya radiya manzon Allah ya fassara cewa idan ka bashi to ya yi da duk abin da ka dora shi aka wa in lam yuta saqita idan kuma baka bashi ba zai fishi da kai ka zama abin zagi al-khamisa kauluhu ta isa wantakasa ya taɓe ya durkushe as-sadisa kauluhu wa iza shika falantakasha na shida addu'ar da ma'aikin Allah ya masa cewa ko kaya ya taka kada ya samu damar cirewa domin raunin sa ya bayyana as-sabi'a na bakwai as-sana yabo da jinjina alal mujahid wanda yake aiki dan addinin Allah ya ci gaba da dukiyarsa ko da lokacinsa ko da rayuwarsa ko da damarsa ko da ofis ɗinsa ko da ɗamararsa da dukkan wata dama da Allah ya bashi to iya ƙoƙarin ciyar da addinin Allah gaba ta wannan harka wannan ya zama abin yabo a gun Allah kuma ya zama mai samun kyakkyawar makoma gobe alkiyama al-mawsu bi tilkal sifat wanda aka sifanta su da waccan siffa akidu anana farsihi fi sabilillah har zuwa ƙarshen siffofin to duk wanda ya siffanta da wannan to babu shakka iya cikin yabo daga Allah subhanahu wataala an fahimci wannan wannan shine ƙarshen wannan babi sai babi na gaba babu man daba al ulama wal umara fi tahrim ma ahalla Allah aw tahlil ma harrama Allah faqad takadhahum arbaban min dunillah mala yace wani babi man ata al'ulama duk wanda yake wa malamai ɗa'a wal umara da shugabanni amma fi taharimi ma a hallallah ya musu ɗa'a cikin abin da Allah ya haramta ko kuma taharimi ma a hallallah su haramta abin da Allah ya halatta kuma ka musu ɗa'a abu kaza halal ne amma malaminka sai ce haramun ne kuma ka bi shi akan haramun ne ka mai ɗa'a ko shugabanka ya ce haramun ne kuma Allah ya ce halal ne amma ka bi shugabanin naka kai masa da'a aw tahlil ma harrama Allah ko kuma su halattar muku abin da Allah ya haramta abin nasi ya tabbatar da haramcinsa amma malaminka ko malaminku sai ya ce wannan abin halal ne ko shugabanka ya ce wannan abin halal ne kuma ka bi shi haka masa da'a an fahimta to faqad takhadhum arbaba min dunillah irin waɗannan kuma biyan malice kun rike su alloli kuma bayan Allah kun ga magana ba karama bace a takeice duk mutumin da zai halatta ma abinda Allah ya haramta kuma ka sani ka bi shi kamar da'a to ka mai da shi abin bautarka haka nan duk wanda zai haramta maka abinda Allah ya halatta kuma ka sani kuma ka bi shi akan wannan ra'ayi nasa ka masa da'a to babu shakka ya zama abin bauta gare ka yasa ibada wai ba wai ka je ka sawo goshi a ƙasa ka bai sujjada ba ba ka bai ruku'i ba a'a ka yadda ya haramta ma ya haramta ma halal ko ya halattar ma da haram kuma ka bi shi akan wannan to wannan ma ita ma ibada ce an fahimtar nan qala ibn abbas malishi abdullahi dan abbas yace yushaku an tanzila alaikum hijaratan minas sama ya kusata a muku ruwan duwatsu daga sama ya kusata aqulu qala rasulullah ina cewa manzon Allah ya ce wa taquluna qala abubakar wa umar ku ko kuna cewa abubakar ya ce umar ya ce kun ga masu bin suna daga sai kenan akwai wani kaulin ma da aka ce abdullahi dan umar ne ya faɗi wannan magana ya ce ina cewa manzon Allah ya ce kuna ce abubakar ya ce umar ya ce wallahi ya kusa ta Allah ya fishi da ku ya muku ruwan duwatsu daga sama to yanzu an su daga cikin musulmai maganan manzon Allah nawa suka take a kan maganan malamansu a kan maganar shugabanninsu ga abu ya tabbata a sunna ya tabbata da nassi amma in baya ra'ayin malamin ka ko shugaban ka wallahi ba zai ba kuma kai ma ba za ka yi ba irin wannan iya cikin hadari mafi zama hadari a rayuwar musulmi a ce har kayar da kai a yau akwai mutumin da zai iya hana ka bin sunnar manzon Allah kuma ka mai da'a akwai mutumin da zai hana ka tsayuwa akan tauhi da gaskiya kuma ka sani ka fahimta ka bi shi ka mai da'a akan wannan babu shakka hadarin da ka shiga ba karbi bane hadari ne daidai da bautar gunki tunda an kiraye shi rukar wani Allah ba Allah ba irin wannan haƙi sai ka faɗaɗa maganar game da dukkan wata sakta ta addini a wannan rayuwa duk inda ka shiga sai dai wani gun matsalar ba ta kai ta wani gun ba amma matukar za a tafi a haka ɗin to babu shakka ƙarshen waɗansu wallahi ba zai kyau ba ana fahimtar wannan saboda ka in ana maganar Allah ana maganar manzon Allah magana kowa tana ƙasa da'u kulla kaulin inda kauli muhammada haka wani yake cewa ku ajiye kowace irin magana ce inda aka ce manzon Allah ya ce da ku ajiye magana kowa yasa imamu malik Allah ya masa rahama wata rana ya je kabarin manzon Allah ya tsaya ya ce dukkanmu da kuke ganin mana inji imam malik muna daidai muna kuskure illa sahibu hazar kabar wannan na kwanci anan ne baya kuskure duk abin da ya faɗa biya yi an fahimci wannan to shi anan malik yake cewa dan abbas ya ce ya kusata ku sahabbai sahabbai ne bai ke faɗa wannan maganar ba sun rayu da manzon Allah da su manzon Allah yayi wafati dan abbas iya karanta musu wata qadiya iya ce manzon Allah yayi manzon Allah ya ce ai kaza e wani yake ce ai naji Umar ya ce naji Abubakar ya ce to shine faɗa musu wannan magana yace yushaku ya kusata yushaku iya cin af'alul mukaraba ya kusata an tanzila alaikum hijaratan min sawa Allah ya zumu mu yayi muku ruwan duwatsu daga sama in dai har kuna ajiye maganar manzo Allah kuna daukar ta wani qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma qala ahmad bin hanbal imam ahmad bin hanbal Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa ajibtu liqaumi yace ina mamaki wa'ansu mutane arafu al-isnad sun san isnadi shine chain na hadisi an wani an wani an wani har zuwa kan manzon Allah yana isnad yace sun san wannan hanyar wanda za ta iya sadar da su darir zuwa ga annabi rahama sallallahu alaihi wasallama wasihatahu kuma sun san ingancin isnadin babu kokonto ciki amma ya zahabuna ila ra'ayi sufyan amma sai su ajiye wancan isnadin hanyar da za ta kai su har ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ajiye suna neman ra'ayin Imam Sufyan Sauri ko suna neman ra'ayin Imam Malik ko suna neman ra'ayin Imam Shafi'i yace ina mamakin wannan mutanen abin mamaki ya kare a kansu ka san hanyar da za ta bi ta kai ka zuwa ga maganar manzon Allah amma ka tsaya kana lalabe a hanya yace abin mamaki ne wannan Imam Malik kuma da kansa ya faɗa Imam a wannan Sheikh a Sheikh Usman bin Fodi Allah ya masa rahama ya kawo cikin littafin sa Ihya Sunna wa Ikmadul Bid'a Imam Malik cewa inna ma ana rajulun mithlukum cewa ni mutum ne dan uwanku kwatankwacinku fanzuru fi ra'ayi ikita duk inda kuga an ce ra'ayi na ne ni maliku mali ya ce to ku duba ku gani in wafaqal kitabu was sunna fa kuzu har in ra'ayi na ni maliku ya dace da qur'ani da sunna ku rike shi hannu biyu wa in khalafa alkitabu wa sunna fatruku haka yace in ra'ayina ni maliku ya saba wa qur'ani ya saba wa sunna ku yi watsi da shi imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal da imamu abu hanifa duk an ce sun ce kullama sahal hadisu fa huwa madhhabi duk inda hadisin manzon Allah ya inganta to anan muke nan ce matafiyar mu har ma imamu shafi yake cewa ko ina da rai ko na mutu in dai an ce ga maganar manzon Allah ingantacciya to agun nake in nayi magana sabaninta to ku aje magana ta to kaga duk wanda zai fake da makalewa mazhaba ya kibin sunna to babu shakka su waɗannan bayan Allah sun cire igiya a wuyansu sun cire igiya a wuyansu ba ka da wani mafita illa ka bi addini irin yadda manzon Allah ya zo shi shi Allah ya yarda zama manzon ƙarshen zamani kuma duk wani sakon Allah da yake so a masa a bayan ƙasa shi ya aiko ya faɗi yadda za a yi an fahimci wannan shine ma'anar rasulullah din ai wa kafa billahi shahidan muhammadu rasulullah idan ka faɗi wannan kalma ka ce Muhammadu Rasulullah ma'ana annabi Muhammadu manzan Allah ne to a cikin kalmar akwai abubuwa guda hudu da ka ɗora wa kanka malamai sun ce duk wanda ya ce annabi Muhammadu manzan Allah ne kuma ya shaida wannan na farko ba'atuhu fi ma'amara duk abin da manzon yayi umarni sai ka masa da'a manzan Allah ya ce kaza kaza kaza kai masa da'a manzan Allah ce ban da abu kaza ban da abu kaza to ka masa da an bai shi wannan shi ne ɗa'atu fi ma'amar abu na biyu ta sidiƙu fi ma'akbar wajibi ne ka gaskata manzan Allah duk labarin da ya kawo duk abin da aka ce ya inganta manzan Allah ya ce to wajibinka ne ka gaskata shi tunda wa ma ya duk anil hawa hi baya magana sarri abu na uku ijtinab ma naha anhu wa zajara duk abinda manzon ya tsawatar ya ja kunne kai maka guje shi banda kaza abu kaza hadari ne to kai ma in ka yadda da Muhammadu Rasulullah ne to ka bar abin da ya hana abu na hudu wa Allah yi ubadallah illa bima shari'a. kar ka sake ka yau Allah kowace bauta sai abin da manzon Allah ya ce shine shari'a shi aka ce ya koya mana sallah to sallah irin ta zaka yi ya koya mana aikin haji aikin haji irin nasa zaka yi ya koya mana dukkan wani aikin ibada in kana so Allah ya karba sai ka kwatanta irin nasa na Allah zai karba yasa ya ce sallu kamar ra'aytu muni usalli mar magana sallah ku yi sallah kamar yadda ga ina yin sallah shi yasa ya ce kudu anni manasikakum game da aikin haji ku riƙe aikin hajjin ku daga gare ni irin wanda ni za ku yi an fahimci wannan kar ka yadda a sa ma shamaki tsakaninka da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka yadda da wannan malamai aikin su su muku bayani su wayar muku da kai na addini amma ba su zo muku da sabon wani abin da baya cin addini ba za su yi ba ba da masu bace hatta sahabbai ba su isa ba ba da masu bace manzon Allah ne kadai ya isa ya zo da haram da halal da ayi kaza kar ayi abu kaza shi kadai Allah bai wannan damar amma da ya tashi ya koma ga ra'amar Allah to duk wanda zai zo bayan sa sai dai bayani ga abin da manzon Allah yayi ga abin da yace ga abin da Allah yake nufi ga abin da za a yi ga abin da ba za a yi ba amma ba zai zo da sabon wani abu bai sa bai isa ba bala'in sa bane tun daga sabai fa balantana malamin ka ayo bai isa ba aikin malami wayar da kai fahimtarwa nusarwa faɗaitarwa tsoratarwa duk akan addini wannan shine aikin malamai an fahimci wannan to wannan shine abin da malam ya bude wannan unwani da shi ya kawo wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da shi amma dan Hanbal kuma yace abin mamaki kana ka san isnadi abinda zai hada ka da manzon Allah ta hanyar hadisansa amma ka tsaya kana maganar imamu sufiyanu sauri ya ce ko imamu wani ya ce abin mamaki sai ya kawo ayin alkur'ani da Allah ke cewa falyahzari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim Allah ya ce ka jawo kunne ka gargadi waɗanda suke saba umarnin ka ya rasulullah duk mutumin da yake saba umarnin manzon Allah to Allah ya ce a ja masa kunne a tsoratar da shi an tusibahum fitina ko dai fitina ta riske shi tun a duniya dan Abbas ya ce kun san abin da ake nufi da fitina suka ce a ya ce shirka duk wanda yake saba manzon Allah da gangan ya sani dan san zuciya ko neman ɗaukaka ko neman girma to babu shakka sai Allah ya haɗa shi da fitina a duniya zai yi mutuwar rashin imanin yayi wasa aw yusibahum azabun alim ko Allah ya ajiye mai azaba mai kuna tauta iya mutuwa ya ci karo da wani azaba yasa sabawa manzon Allah ba a wanye wa lafiya an fahimci wannan sabawa ma'aikin Allah ba a wanye wa lafiya dukkan mu nan muna da kissar yaƙin Uhud da aka yi yaƙin Uhud farkonsa musulmai sun fara cin nasara an fara kashe kafirai amma da wa'ansu sahabban suka sauka daga wani dutse da manzan Allah ya ɗora su aka ya ce ko kun ga mun kore su ko sun koro mu kar ku bar wannan gun ku tsaya har sai na ce ku sauko da zaga an kori kafirai an musu koran farko sun fara yadda makamansu ya suka ce mu sauko kawai sauko wannan da suka yi suka kijiran manzan Allah ya ce ku sauko su sauko to sai yakin ya juye kuma sai aka juyo ta baya aka dinga kashe musulmi sai da aka kashe sahabban manzon Allah mahaddata sama da mutum 70 a yaki akan sun ki jiran manzon Allah ya ce su sauko su sauko so kai gaban kansu Allah ya ce ba za ku ni ba sai Allah ya nuna muku kuskuren ku balantana kuma a yau saboda ka saba wa manzon Allah da gangan ba a wanye wa lafiya Allah ya ce falyahdharil ladina yukalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim atad atadari mal fitina dan abbas yace ko san abin da ake nufi da fitina al fitina ashir sai yace fitinar da ake nufi za ku hadu da take shirka sabawa manzon Allah iya sa mutun ya zama mushriki la'allahu idan radda ba'd qawlihi har in kuna mayar da wa'ansu daga cikin maganganunsa dan bai muku dadi ba dan ya saba da ra'ayinku an yaqa fi kalbihi shay'un min az-zayg fa yuhlak duk mutumin da yake zabar maganar manzala sai wanda ta mai dadi wanda ta sabawa ra'ayin sai batti ki aiki da ita to maliki ce akwai yiwar wata karkacewa irin ta zuciya ta same shi a cikin addini zuciyarsa ta bauɗe hi ne zayg iya daga cikin addu'a da manzon Allah yake rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya Allah kada ka karkatar da zukatanmu bayan suna tsaye kan imani bayan ka shirye da mu ya Allah an fahimta wannan shine ƙarshen magana Abdullahi dan Abbas kuma ana mana isharar lokaci yayi insha Allah idan mun dawo mako mai zuwa zamu tashi kan maganar Adi bin Hatimi Ta'i shi ma magana ce game da a wannan qadiya din ta yi wa mutum da'a akan sabawa Allah ta yadda da abu haram ne wani halatta maka bi abu halal ne wani haramta maka yadda to ita ma magana bata kare ba idan mun dawo mako mai zuwa in Allah ya raya mu za mu dora kan wannan insha Allah abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ladan gaba daya abinda nayi kuskure dama ni ɗalibin ilimi ne na cancanci ne kuskuren Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu yi lafiya mu wange lafiya Allah ya mana albarka Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya shirya mana zuriyar mu da mu Allah ka dora mu a tabarki maridici cikin hikimar Allah wannan majalisar namu yau kamar yadda aka saba mun zo mun samu babban yayanmu ko malaminmu ɗaya daga cikin jagororinmu shugabanninmu ƙungiyar ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta karamar hukumar Gombe malam Hashimu Abubakar wanda ba bako bane a wannan majalisi to Allah ya kaddara yau mun yi babban tsuntuwa mun yi karatu da shi yanan muka yi magarib kuma gashi har yanzu muna tare da shi wai Allah akwai dan kalmatai da malam zai yi to malam ya ce ba wala to muna fatan alkhairi ga malam Allah ya ƙara masa lafiya da juriya da kuma sabati akan addini da mu gaba ɗaya zuriyarsa Allah ya ƙara musu albarka mahaifa kuma Allah ta'ala ya ji kansu da rahama Allah ya gafarta mana gaba ɗaya masu bukatu na alkhairi duka Allah ya biya mana masu fama da larori da jinya Allah ta'ala ya warkar da su ya warkar da mu gaba daya muna roƙon Allah ta'ala wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya mai sakayya da aljanna Allah ya ƙara masa buɗe cikin harkokinsa da namu Allah ya bayi tsaro da mu duka Allah ya tsare mu duka Allah ya ji kan mahaifansa da namu Allah ka shirye da zuriyarsa da tamu gaba daya duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da kowa gidansa lafiya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya akwai sako da barista ya ba mu na neman addu'a tun makon da ya gabata wani bawan Allah da ya cikin miyagun mutanen nan masu kidilafi sun kama yi sun yi garkuwa da shi tun wancan mako da yake cewa sa addu'a Allah ya kubutar da shi to muna addu'a Allah ya kubutar da shi da shi da dukkan wanda suke hannun waɗannan miyagun mutane Allah ka kubutar da su ya rabbal alamin Allah da izzarka da buwayarka ya Allah ka kubutar da su ya Allah su kuma waɗannan miyagun mutane idan shiryayyu ne Allah ka sa musu rabon shirya a rayuwarsu Allah ka shirye da su ya Allah idan kuma Allah iliminka na gaibi ya san cewa ba za su shiryu ba Allah ta'ala kai mana maganin su ya Allah Allah ka nesanta mu da su ka nesanta su da mu ya Allah ya Allah ka haɗa su da abin da ya fi ƙarfinsu ya Allah ka shagaltar da su da kansu da kansu ya Allah ya Allah ka ɗora musu fitina a junansu ya Allah ya Allah ka zauna da mu lafiya akwai dan uwa shi ma malam Umar da wata yarsa da take ta fama da larurori to ina ta bukatan addu'o'in mu akan Allah ya bata lafiya Allah ya warkar da ita Allah ya warkar da dukkan majinyatan mu gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب